za ga garuruwa ne da ya ce sun da wuta
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha uku ga wata na juma'a da akhira hijira shekara 442 wanda ya dace da 26 ga watan harko shekara 2021 yau insha Allah za mu darasi na 54 cikin littafin bulogun mara insha Allah ina ga yau za mu ta sabon kitabu ko kitabu zaka za mu yi bayani akan magana ta zakka aka ce zakka abu ne tana ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar cikin rukunan salam hamsa bayan kalmar shahada sallah sai zakka ta haji ko azumi to ganin abu ne dai sananne babu wani saɓani ijima'in al'umma kitabu sunna zakka duk da akwai maganganu ayoyi da ke magana kan zakka a makka amma zakka wadda aka haddade mai lokaci da adadi ta tabbata a garin madina bayan hijira da shekara biyu amma wani zama wata zakka ko tsarkakewa tana magana a makka to zakka ce irin ta sadaka kurin dai ba mai haddadiya ba irin ta wadda take a yanzu a tabbata cikin addini wannan kenan maganar zakka ce insha Allah ita kitabu zakka عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن يتي فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم آه وانا ابن عباس أن رواه إمام البخاري يروته إمام مسلم يروته وانا لفظ أن إمام البخاري يكاو شهابة بن حجر abin da ya ambata a nan kurin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san mu'azan ya aiki mu'az zuwa yamma yace fa zakara al haditha ya ambata hadisi dogo ne kenan wanda asali lokacin a shekara ta goma ne ya aiki mu'ad zuwa yaman na tabbatar da da'awa ya mai wasu wasiyoyi a lokacin tahiyar shi yace innaka ta'ti qauman ahlul kitab mu'ad zaka je wa mutane daga cikin ahlul kitab wani ya kanta da kai ashe kenan a wancan zamanin yaman duk da larabawa ne amma addinin kiristanci ya kai musu kuma ana kiran din mai intisabi dangane zuwa ga kirista ahalar kitab manzan haka yi isko su haka yi musu wani ibara da sunan ahalar kitab wanda duka ga muradin an dauki mu'amala da su takarda ce haka yi ahalar kitab dan sabanin masu ganin cewa wa'anzu babu ahalar kitab ganin manzan Allah ya zo babu ahalar kitab akwai su haka annabi ya cigaba da haka kuma dukkan sahabbai khalifofi haka suka cigaba da mu'amala da su don zan kaman ahlul kitab dan haka yace zaka je mutane ahlul kitab yace fa idza jitum fad'um fatarwa ta fa'al ma tad'um ilay idan ka je musu horkon abin zaka kiraye su da shi ka kiraye su zuwa ka shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah farko kenan sai an kawo tauhidi in sun yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah sun kaɗe ta Allah da ibada sun yarda Muhammadu sallallahu alaihi shine manzo na Allah yace yanzu kenan yace fa in wa ta'u laka bizalik he in sun amsa wannan kira na tabbatar da kalma ta tauhidi kalmar shahada Allah ila Muhammadu rasulullah to kuma ce kuma he ka ba fa akhbirhu he ka ba su labari bayan wannan kenan sun amsa kiran kiran kalmar tauhidi فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في, في كل ليلة معنا وليلة Allah ka ba su labari Allah mai girma da buwaya ya faranta musu sallah guda biyar dukkan wuni da dare a fitakatar a wannan wunin akwai sallah guda biyar da Allah ya faranta musu ita bayan kalmar shahada sai ta fa'in ma ta'u laka bi zalika in sun maka da'a kin sun yada kalmar shahada maganar sallah to kuma fa ahbiruhum ka ba su labari anna la qad farada alaihim sarqatan fi amwalihim sai ka ka kiyo shirin abin gizo nan sai ka ba su labari inna la qad farada alaihim sarqatan fi amwalihim Allah ya farata musu sadaka ta dole a cikin dukiyarsu to khadhu min aghniyaihim za a mushi wannan sadaka daga hannun talakawansu daga hannun masu mawadatansu daga hannun masu kudinsu daga hannun mawadata fatorattu fi fuqara'ihim a maida ta ga talakawansu sai yake ce musu ya ce mushi amma bayan haka wa iyaka ko fa iyaka wa qara'im amwalihim ina ma kashe mu az wajen amsar zakka kai hattara wajen amsar dukiya mai daraja ita fataka da'atul mazlum fataka da'atul mazlum kaji tsoran addu'a wanda ka zalunta fa innahu laysa baina baina la hijab tsakanin addu'ar da wanda ka zalunta babu hijabi tsakaninta da Allah na menene kenan kan wajen amsar zakka misali an ce za a amsar dabba kaza ko maza ko mata ka diba mai man uwar garcen ka dauka shine kashe nake mishi kenan ka amsa tsaka tsakiya wadda take ita ce wannan mai wasu kima ko bijimin garke ne ko ce uwar sarki da mai daraja a ciki ka dauka ka dauki tsaka tsakiya za ka dauka an ce akuya da kaza dabba kaza to ka dauki wata ke ita ce uwar garken wata ke ta hikima garken hikime ka she domin an kai zalunci kuma ka yi kiran hattara ka yi hattara da manya-manyan dukiyoyinsu kuma ka ji tsoron addu'ar wanda ka zalunta domin addu'ar wanda ka zalunta annabi ce babu hijabi tsakaninta da Allah wata ruwa ya ce cikin sagibar talib idan kalar bawa ya maka addu'a ko da fajiri ne ko mutumin manza ne kaka ce kai na kware ne wanda iska ne ko ɗan giya ne ko kaza ne ba ko ɗan giya ne ko mun lalacewa shi in dai ka cuce shi Allah saka mun Allah ya sa Allah zai girma zai rantsuwa da buwaye shi cewa sai na taimake ki wannan wannan addu'a Allah ce sai na biya maka bukata ko ban lokaci ne Allah bai barin shi ko mun zalunce shi ko mun kawurce shi hatta kawutarwa ta kawuri ma ko kawuri ma ba zalunci a musulunci to idan an waya zaman to haka kake shi zaka zaka da yawa haka ga mamakin wasu azzalumai zaka abin haka mamaki yanda abin yake samu su ko abin yake kariya ko irin kamun da Allah kai haka kamar abata bai bai ka gashi kurum shuru Allah ba ta abin gaba da gurin su matsala kuma da yawa ga sanan da ran kana kallon ka sanan wannan akarin Allah ne Allah sai ya zo da buwata bi izzati ya riko da buwaishi zai amsa wani addu'a ko ban lokaci don haka a yi hattara da zalimci ko da mutumin banza ne kai na kware ne kaka zalimce shi kusa da ka zalimce shi to kai maka zama na banzar kina kun zama layi kuke da shi kina zama ka tun dama shi ma dama da zai kware ne to sai ka baka lalace kina kai shi kun zama daya kuma Allah bawa bai zalimcin bawa inda ya ce ma Allah ya sa Allah saka mishi Allah ya saka mishi to nan mas'ala da zamu doka anan Hafiz bin Hajar ya kawo wannan hadisi dan guntukun sai ya kawo daidai inna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim Allah ya farata musu sadaka a cikin dukiyoyinsu tu akhadhu min aghniyahim amshu sadaka daga mawadata fa turaddu fi fuqara'ihim amida matalakawan jama'a wannan shi da madogarar cewa kenan zakka ana amsarta anan a raba ta anan shine abin da ya warka a raba matalakawan inda abin yake duk da wasu na ga cewa in akwai bukata a wani wuri daban wadda ta hita nan ko an ce kuma su ganin cewa ta na ga cikin hannun taudir akam wasu dangi ne misali gare ka a wani wuri mabukata kan wannan aka na ɗauka musu wani kashi a basu tunda dai nan damirin na me saɓanin malamai kan mas'alar fuqara'in damirin iya komawa ga talakawan garin ko talakawan musulmi nan ne magana ta ce kawa shi ne in ba bukata ta kama ba abin da ya yi a maida ta ga talakawar matuƙa akwai mabukata su suka yi haƙƙi a kan wasansu wannan shi ne kenan cewa mun ji da kenan zakka farilla ce allah ya farta ta eh allah fata zakka a cikin dukiya ta masu imani to yanzu sai mu shiga hadisi na gaba bayan dai na ce muttafaqun alai ita lafazin bukhari wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo ta amma lafazin da muka karanta lafazin imam bukhari wa an anas أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فل- هذه فلت- فلت صدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله أنس بن مالك ke cewa abubakar siddiq ya rubuta takarda zuwa gare shi iya sanar da shi a inda yake wakilci cewa hazi farida wannan farida ita ce sadakatul lati farida ita ce farin sadakar da annabi ya farida ya tsara ki ne yanka akan musulmi akwai maganar zakka to yanzu ga tsarin da aka yanka kowa ga abin da ba musulmi ga abin da zai bada abin da Allah ya umarni ga shi annabi ya bayani dalla dalla shin za mu ji wani bayanin dalla-dalla na kashe-kashen magana ta zakka sai fara da cewa fi kulli arba'in wa ishirin min al'ibil fama dunaha alghana dukkan idan Allah ya baka raƙumi 24 nan ba iya nihi ba zakka za ta kama daga raƙumi 24 a'a a za mu abin da ke ni nan magana zakka haye zuwa rabu 24 ga ni zaba da ta sai ce fama duna alganam kenan daga raƙumi 24 zuwa ƙasa da haka za a bada a cikin ƙananan dabbobi ba cikin raƙumi ba daga ina ake fara bada zakka ta raƙumi يتا في كل خم في كل خمس شا في كل خمس شات cikin dukkan raƙumi biyar za a ba da dabba guda ta shatu akuya tumkiya raƙuɗa akuya ba ce maka akuya kuɗa akuya shatun ya ɗauka duka wannan ya ɗauka wannan ƙanan masu kita mai hausa masu ƙanan kohoto shatun kurin aka ce tumkiya ce shatun ce ɗan akuya ne shatun ne rago ne shatun ne duk ya ciki sai inda aka ce misali ko al'ans ko al-ma'iz ko aka ce maka da'an ko kabash amma aka ce kun shatun aka ce al-ganam al-ganam da shatun kalma ce wata ke daukar duk bangaren kaga ce ma al-ganam kaza baka ta timtiya ko rago sai an ga maka alƙacin ganam kin wanne ne baka isa ni wani ya zaba ganaman zaba shatan baka isa ni me yanka sai ka tambaya to ganam kin akuya ce ko rago timtiya sai ya kita misali wannan yaro da kullu gulamin shatun shatain ko namiji na shatain an wani mace shatain ko to wannan shi na ce a musulunci layya kai mace suna yadda za a yi da rago za a yi da timkiya ko da akuya kuma suna kai na shari'a an kai kai suka ka suka shari'a ya kuma sai banta mutum a samun ce ita maula iya ba wulakan daga kan shi kan suna dan akuya ka yanka shi ya kun suna yayi an yanka mishi shatin abinda annabi ya yanka mishi ɗan akuya namiji ne rago ɗan akuya biyu mace ɗan akuya guda ko tumkiya guda ko tumkiya biyu namiji ne ko rago biyu duk ɗaya ne ko akuya dole mutum yanka ya shari'a ba wanda aka ce bai ba dukkan rago tumkiya ɗan akuya akuya duk ɗaya ne an ce in za a yanka biyu a yanka irin masu abu ɗaya na akwai biyu rago biyu tumkiya biyu haka ta so eh haka yace kin yace yace mutakafi atan akwai nasin da kawo magana akwai nan shatuki mutakafi atan kenan suke kusa abu daya suke da kima daya guda kenan wannan shine a nan kenan ra- raƙumi daga biyar ake farawa to hikimar Allah sauƙi musulunci ba ce ba kana raƙumi biyar kawai raƙumi guda an ka samu raƙumi biyar dabba ƙarama guda ya kamata ya ce fa'iza balagat hamsin wa ishirin ila hamsin wa talatin fafiya bintu muhan unsa kenan nan ya gaya ma dai raƙumi tun daga 24 zuwa ƙasa da shi za a bada a cikin ƙananan dabbobi kuma su ya gaya maka a dukkan raƙumi biyar za a bada ƙaramar dabba guda raƙumi goma raƙumi- ƙaramar dabba biyu raƙumi sha biyar ƙaramar dabba uku raƙumi ishirin ƙaramar dabba hudu haka abin ke tafiya kuma shi raƙumi ba irin ba irin dabba ba irin ta kuɗi ba ce ba sun sali sun sa zakka ta kama ka da miliyan biyu da kaka goma sai ka huda zakka a miliyan biyun tuwan jika goma ka huda masa dala hamsin kinta amma a dabba ba haka bane dabba an ce daga raƙumi biyar kana zaka ba dabba guda har raƙumi tara kun yi bakara sai ya kai goma kuma ka bada biyu kuma daga wannan goma sha ɗaya sha biyu sha uku har sha huɗu har sha huɗu ba ƙara komi ya kai sha biyar ka bada guda sha shidda sha bakwai sha tara kana nan uku ka radda ya kai ishirin sai ka bada guda hudu kuma iya nan hudun za ka bada haya zuwa ishirin da hudu tukwan shi ne yake ce maka yanzu fa'iza balagat hamsin wa ishirin kenan yan amlo da ke wani matsala ta zaka ce kenan yanzu daga radda raƙumi ya kai raƙumi ishirin da biyar ya ce fiha bintu mahadin unfa فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين إذا رقمي يكي عشرين دبير هاي زوا ثلاثين دبير زأبادا بنت مخاد أنثى شنت أوسا ديار مينا قدا ديار مينا قدا أكتشوا كي ودتا شكرا تنا cikin shekara ta biyu iya kina ko ciki na dan wata na wata na jiki tana magana ne ya ce ya mai naƙuda kenan wata da jiki ya gargare ne ya gargare ne kenan to mutum makadin kenan wadda ta yi shekara ɗaya cikakka ta shiga ta biyu ko da kwanan ɗaya mutum makadin ce kenan yanzu a saka mutum kuma kaga da biyar dabba karama guda goma biyu sha biyar to yanzu kaga tun daga ishirin da biyar da ka ba da wannan yar raƙuma ya shiga da shiga da biyu baka ƙara komi sai har talatin da biyar nawa ya ƙaru goma amma ɗaya ba ba ce ba ce gaba da akuya ba ko akuya goma akuya biyu ko sauƙi ba zai kenan kaga ai a can da wannan goma akuya biyu gare su amma yanzu a daga shi ne ban gaba da wani ƙaramar dabba raƙuma ya shekara ɗaya cikin ta biyu to ba ɗira ma komi ba har zuwa talatin da biyar ba abin da ke canza wannan ƙarin goma da ya ƙara ba neman ka komi ka bada duk ana wannan ba da makomi har zuwa 35 ba abin da canza ƙarin goma daga nan ya ce kuma faɗi zabala ga 36 kuma daga lokacin da kuma ya ƙara ɗaya kashi 35 ko ya kai ya samu ƙarin ɗaya ya kai 36 to kuma daga nan ba a ce ba ka ba da kuma da kuma biyu a sai ce tun daga fa'iza balaga 36 ila 45 tun daga 36 haye zuwa 40 haye zuwa 45 hawa fa'in lamta kun mun yi magana cewa shi na kuma mun tsallake na wuri da ya ce fa'iza balaga 25 in raƙum ya kai 25 ila 35 haye zuwa 35 yace fa fiya bintu makhadin unsa za a bada ɗiyar mata da nono ya shiga ɗaya cikin ta biyu mace an mace ya maka bayanin mace za a bada amma sai mazana ce fa illam takun kenan an ba macen ma fabnin labun ya bada dan mai shayar da nono dan mai shayar da nono da na ce na ce ma da ma diya kun gaban wani gwargwari da ce ma da ka ce namiji abin ta diya ba tsari ce maka za a ba da ɗan mai shayar da nono ya ƙara bayani gwargwari ta zakaru kenan namiji tunan menene misa aka kawo magana namiji ɗan shanu ɗan shekarar ne shekarar biyu na cikin ta uku don shi an haika nan shi ana ana ana rena kanin shi to me yasa aka yi magana ɗaya cikin ta biyu kuma aka ce don menene kowa san a kiwo ai mace ta yi saboda ita wa gari ita aka samu karuwa ba namiji ba ko shi yasa in bangaren mace na ce kamar ɗan shekara biyu in ba ɗan shekara biyu to na akan babu to ba ta ka ba da namiji ɗan shekara biyu tunda mace ta yi shi kima ta ce ka ba da namijin amma ɗan shekara biyu cikin ta uku a inda ba mace ɗan shekara ɗaya cikin ta biyu mun gane ko sai ya ce fa'iza balagat kuma tun daga nan kenan makaca talatin da shidda daga talatin da shidda ba ko in ta wuce talatin da biyar ta kai talatin da shidda ya ce fa'iza balagat hamsin sittan watalasin idan ta kai talatin da shidda ila hamsin wa arba'in har zuwa arba'in da biyar nan ma fafiya bintu labu kurin shekaru ne unsa za a ƙara bakar dabba kun dai shekara ce mai ko shekara biyu ya ba da shekara biyu cikin ta uku ya ba da shekara biyu cikin ta uku mai ko ba da shekara ɗaya cikin ta biyu ya ba da shekara uku da mutum aka cikin ya ba da shekara uku sai bintul kire bintul bun ya mace kenan mace diyar mai shayar da nono kenan shekara biyu cikin ta uku za a bada in ya kai tun daga 35 har zuwa 45 ba abin da canza don abin da ya kara sama ba komi baka ba da komi فإن لم تكن فابن اللبون آه. يتي فإذا بلغت ستا وأربعين idan ta kai 46 an tuna 36 babu ne ka canzawa har zuwa 45 to yanzu fa'iza balaga 46 ta kai 46 to ganin kuma ta canza tun daga 46 ila 60 kada na ƙarin wajen sha biyar ne amma ba abin da aka ɗora maka abin iya ta yi ana rage maka yau nan ya ce idan ta kai arba'in da shidda har yi zuwa sittin fafiya haƙƙatu tsarukar jamal ko ta tsarukar jamal da ɗaya ne za a ba da ya shekara uku cikin ta hudu ta cika ta hudu ko da kwana ɗaya ne wadda bijimi ya harabinta طرق الجماعة أنا ود تأتاك بربرة بجميع هربنتا إتزا أبادا إن ياكي تندقى أربعين دا شدة هاي زوا ستن وانا دبا قداز أبادا إي شكارة أكو شكين تهولو فإذا بلغت واحدة وستين ينزكما تألكا تاكي ستين دا دايا كنا أنسألكا أستين tun daga nan ila hamsin wa saba'in haya zuwa saba'in da biyar shi ma za a fafiya jaza'atun za a bada mata ta turna mana ya shekara hudu cikin ta biyar ya shekara hudu cikin ta biyar za a bada in sun kai tun daga sattin da ɗaya haya zuwa saba'in da biyar fa'iza balaga sittan wa saba'in kuma lokacin da tsallaka 75 ta kai 76 sun tun daga nan ila 90 har zuwa gomiya tara fafiha binta labun ba bintu ba binta tasaniya ne daga nan za a ba da 'yan shanu 'yan shekara biyu cikin ta uku guda biyu mata mata za a bada yan shekara biyu cikin ta guda biyu za a bada amma har zuwa tun daga ci saba'in da biyar da shida har zuwa gomiya tara ya ce fa'iza balagat ihida wa tis'in in raƙumin ya kai gomiya tara da ɗaya kuma ya canza tun daga nan ila ishirin wa mi'a har zuwa raƙumi ɗari da ishirin fafiya hiƙatan sai a ba da fiƙa biyu ɗan shekara uku cikin ta hudu tsarukata aljamal wadda suka kai barbara ya ce fa'iza zadat in raƙumin ya ƙaru a kan 120 shin ala 20 wa mi'a a kan 120 fafi kula 40 bintulabu da kuma baya baya kuma dukkan 40 ne a ba da ishiga bi cikin ta uku dan dukkan 50 fi kullu 50 min hiqqa a cikin dukkan hayawa guda 50 a ba da ai shekara hudu cikin ta uku ai uku cikin ta hudu wannan shine abin da yake na nisabin zakka ta raƙumi idan mun diba za mu ga mas'alar cewa muke cewa za mu ga masalai batta da wahala an za ka yara ba masa zakka tana kudi gida goma gida goma take mataki goma ne mun kirga matakin da an tun daga ɗaya biyar ba komi daga biyar ne matakin farko na biyar a ba da ƙaramar dabba guda mataki na biyu tun daga ba canji sai ya kai goma in ya kai goma a ba da ƙaramar dabba biyu a rago tunkiya kudin kuya ko da aka fada guda biyu in ya kai sha biyar a bada guda uku in ya kai ishirin a bada guda hudu idan ya kai ishirin da biyar to sai a shiga cikin raguna sai a bada yan shekara ɗaya cikin ta biyu tun daga nan ba canji in ya kai talatin da shidda mataki da shidda talatin da shidda sai a bada yan shekara biyu cikin ta uku daga nan bai canza bai canzawa sai ya kai arba'in da shidda ya ba da ya shekara uku cikin ta hudu daga nan tun daga arba'in da shidda har yi zuwa bai canza sai ya kai sattin da ɗaya ya kai sattin da ɗaya za a ba da ya shekara hudu cikin ta biyar har yi zuwa kenan tun da har yi zuwa saba'in da biyar bai canzawa kuma mataki na gaba na shidda na saba'in da ɗaya ya kai 71 71 shine ko daga nan kuma aka 76 76 har zuwa har zuwa har zuwa goma tara za a bada guda biyu ɗan shekara biyu cikin na uku ya kai tun daga 76 har zuwa goma tara daga goma tara da ɗaya daga goma tara da ɗaya har zuwa 120 za a bada ɗan shekara uku cikin ta hudu matakin tara kenan ko a matakin takwas kenan takwas kenan takwas ne sai a cikin dukkan arba'in a dukkan hamsin ya za kuma gwari gwari ya ware kun hamsin ya bada shekara biyu cikin cikin ta hudu kai uku cikin ta hudu hamsin ko a ware arba'in arba'in kun a dukkan arba'in ya bada shekara uku biyu cikin ta uku kada abin da kenan in ya wuce daga daga ɗari ishirin kuma abin canza ya kai rage abin kun ya lissafa kun raƙumi hamsin ya bada shekara uku cikin ta hudu ko ta hamsin ko ko a yi arba'in arba'in kun zaɓi ko a yi arba'in arba'in aka yi arba'in arba'in aka ware arba'in arba'in ko ta arba'in ba da ya shekara biyu cikin ta uku shi ne hanyar raba su wani kuma da yawa na kenan amma wancan matakin dole a bi shi don haka suna ta kawo akwai bambanci wani wuri ƙarin goma wani wuri sha biyar amma daga ya kai wannan daga ta wuce ɗari da ashirin to yanzu da sai ya koma baya kun haka warewa dukkan hamsin a bada kaza dukkan haka za a ta yi da yawan raƙuma gane ko kenan mataki goma ne matakin biyar matakin goma matakin sha biyar matakin ishirin matakin ishirin da biyar matakin talatin da biyar matakin arba'in da shidda matakin sattin da ɗaya matakin saba'in da shidda matakin goma tara da ɗaya matakin ɗari da ishirin da ɗaya ya ƙaru ya gaba kuma ya kuma kenan dukkan hamsin ya shekara hudu uku ta hudu dukkan arba'in uku ta hudu shi kenan haka za a rasu wannan shi ne a takaice da kenan tabulokin zamu ce tsarin maganar zakata rakumi sai ya ce wa mallam ya kun ma'ahu illa arba'un minan ibil to yanzu kai kuma raƙuminka hudu ita falesa fiya sadakatun illa an ya sha'a rabbuha babu sadaka akan mai raƙumi hudu sai in mai kayan ya so ibada duka mawa da kayan shi amma ba a ɗora mishi ba sadaka ta farilla a ƙasa da raƙumi biyar magana kirana yanzu kuma sai ya ce zini ya ƙari maka zakka ta raƙun ba na ta an gane dai ya ce wa fi sadaqatul ghanam a sadaka ta ƙananan dabbobi zama ce masu ƙaramin kohoto ƙananan kohoto في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شات شات الأربعين إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شات شات ita a ƙananan dabbobi shine alghanam ya tafi sa'imatiha cikin masu zuwa kiwo masu zuwa kiwo nan menene yan uwa masalar zakka musulunci kullum shari'a tana sauki don kuma ce ba cikin shari'a bane ba an san kowa san kiwon gida ka sai ciyawa nan jika kaza ka sai ciyawa ta in aka ce riba ce da biya samu riba shi sa musulunci nan zakka da ake magana kiwon gida bai ciki ko dabba ɗari dubu gare ka a gida ba zakka ba ta wata ba ita dabba karan kanta ne ko dubu ce za a kawo so ciyawa a so harawa a so a so wa take wannan da sa hada wani banda sa ko nan suka ciyawa na huda da a so da huda da wani an donan ta gidan gona dai an guriya ba duk wannan kai sai wani abu da ma wata defense team mai hala gaske riba ma yana sai daga samun riba to kuma ko riba dai tunda ko nake da kake a nan ba dora maka zakka akan dabba ta kiwo gida da malu suna magana cewa hatta dabbobi masu zuwa kiwo aka ana dibawa a shekara wanne ta yi ci da ta bilis da ta gida nan ta bilis ta banza shi ta bilis ciyawar bilis wadda ba ta yi ake ba ke mai zuwa ta ci ciyawar daji kun ta a gida wannan ba ta komi a kuna a gida take ciyawar daji take ci to ita wadda ta ake magana zakka kanta to yanzu an mai ci bibi ce ta je kiwo ta ci ciyawar daji ta a gida hai a diba wanne yawa tsakanin ga Allah in an ga ta haicin ciyawar daji to yanzu kenan hudu mata zakka tana cikin nan gaba amma an aka ga kullun kiwon dai kullun dai aje a kewaya ne irin kiwon maraya musu aje a kewaya kiwon maraya daji bai an je an kewan dawo dai eh da sai kana nan ka kwaba eh an guya sana su ka kwaba su harawa kenan inda yake abin da kiwon gida hewa ya wahala to nan bata cikin zakka wannan haka aka tsara abu musulunci sauƙin shi kenan ba a ɗora maka ba zaka akan kiwon gida wanda kake ciyar dabba a gida ka ɗalmai ta kana turka turka wani maki san mazu zai matajin mata zuwa to wannan ko suno ne ba a maganar zaka kansu ya sa'ima min sa bai kai maka ba da komi dan na an sana ɗoyi na ɗan daji ne ba da ya ci kai kwaje dama shi da daji yake da maza yawa sai ba kashi ba saba kiwon shi ba a cikin gida dama kayan daji ne da mu ita kai ko kai ne ko baka bar shi ba kai ne baka bar shi ba ko zai rayu a daji ba ruwan shi to kenan muna maganar zakka da kun tana kama kiwo na daji na bilis wanda ba sai ba ake dan ka dauka ha mai kiwon gida irin dabba kamar da sai dabba kaza gare shi gida a wannan kullun equation wahala shi da gida kun ta shi shi an ga diba ta na gida ta ta noma na na na na na da mana ko ana magana wanda kai ba ruwa mai ko misali a tiya 100 ka ba da tiya 10 a ce ka ba da tiya 5 ka ma shi shi shi solution ne shi don mai asan kayan wahala kayan ruwa ya ka rage maka yamawa aka rage maka abin za ka bada wata kai matakin kuma masu ganin cewa misali ka ciwo bashi shi maka kashe kuɗi a kan noman kanshi ɗin su bin umar masu ganin cewa ba hudu zaka ya ka hudu bashinka ka yi noman kaza ka ɗauko bashi jika ɗari jika musu jika ɗari biyu jika ɗari uku ka kasa a cikin gona an ƙare ya ka ware hatsin jika ɗari uku bashi kashe bashi ka kashe kuɗin mutane jika ɗari uku ka sa a ciki heka hudo ta kuma kamar kina kudi heka hudo wannan uwa kudi wannan ka sa mata saura shine naka wannan kudin mutane ne to nan saki musulunci ya ka wannan to kenan yanzu ya goyi ga mana kenan magana zakka ta kananan dabbobi wanda suke annabi cewa fi sa matiya cikin masu zuwa kiwo to dabba karamar dabba mai zuwa kiwo idza kanat 40 ita daga arba'in kawara ita daga arba'in ne zaka take kama karamar dabba raguna tamakai akuya ɗan akuya in suka kai arba'in ne to hikima tun daga arba'in ya yi ila ishirin na wami haye zuwa ila miya ashirin shatin haye zuwa akuya ko rago kanan dabba ɗari da ishirin ɗaya za ka bada ɗaya tak haye zuwa akuya ɗari da ishirin amma fa'iza zadar ala 20 wa miya ila ma'atin daga rar ta kai 121 to kuma yanzu biyu za ka bada biyun za ka bada ba ƙara komin har sai sun kai 200 dabba biyu za ka bada biyu za ka bada biyu raka kasance da mu da mu rubuta maka yawa an ba shi ba abin gaskiya kware a kusa gaskiya sai ta kai 200 zaka ba da dabba biyu tun daga 121 yace yace kenan fa iza zadat ala 20 wa 100 in ta kai ta ƙara akan 120 ila 200 har zuwa 200 fa fiya shatan za a bada dabbobi kanana guda biyu fa'iza zadat kuma tun daga nan ɗalibi daga ko an sa arba'in shi hudu ko amma ka ce kuma daga nan an ta ƙara alami a tayin akan ɗari biyu ba a ba da ko ɗaya ila talasu mi'a har zuwa ɗari uku biyu za a ba da kenan tun daga ɗari biyu da ɗaya har zuwa ɗari uku za a ba da talasu shiyahin 'yan dabbobi guda uku yanzu kenan an gaya maka tun daga 40 har 120 ɗaya ce 121 za a ba da biyu har zuwa 200 daga 201 har zuwa 300 za a ba da uku to yanzu fa'iza zadat ala 300 in ta ƙaru a kan 300 ta ƙaru yanzu kuma lissafi sai gwaji sai a koma baya baya ba fi kulle mai atin shatu shi kenan dukan ɗari ya bada guda dukan ɗari ya ya kuma ɗari ɗari kuma ya kuma ɗari ɗari lissafi ya kuma ɗari ɗari ya kuma baya wannan shine abin da ya shahi zakka ta kan dabbobi sai ce fa idza kanat sa'imatu rajulin naqisatan min 40 shatin shatan wahida falaysa fiha sadaqa idan dabbobinka masu kiwo shin fa idza kanat fa idza kanat sa'imatu rajulin idan dabbobin mutum masu zuwa kiwo naqisatan من أربعين شاتا شاتا أدبا أربعين إذا من تو أربعين بعد يجي تونا أربعين بعد يا يتفلس فيها سلك باب زكاة كنت كان صورا إيه أنت لقي كده أنت لقي بعد ما كبا بقى زكاة كنت سيتاش أربعين ديدي كمان أكمل أنت كذي yace illa an ya sha rabuha sai in mai abun kayan shi ne so ba da kanun dama kayan shi amma dai ba a dora mishi ba farilla sai ya ba da zakka a ƙasa da arba'in wannan shi ne zakka ta ƙaramar dabba ba ta kama ka sai sun kai arba'in kuma arba'in kin daga arba'in ɗaya za ka bada har zuwa ɗari da ishirin ɗaya za ka bada ba ci aida sayan arba'in suna arba'in da inda kudi ayi da kudi bambanci sai ke cewa ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خي عشان تتلقى بقى هذا garken da yake rabe kuma ba a raba garken da yake haɗe don tsoron sadaka yamma wannan magana kenan yanzu misali mun san da cewa akwai irin zamanto amfani na mai dabbobin ko mai amsa ko ne an hana kowace dabba a bar ta inda take me maganar yanzu misali ina da akuya 40 kana da akuya 40 wani iya da akuya 40 idan mai amsa zakka zo ne zai amsa uku amma in duka suna garke na ne zai amsa ɗaya zai amsa ɗaya zai amsa ɗaya zai amsa ka yi arba'in ne mu uku ne barki mu uku to don gudun makircin ɗan adam an ga dama shi ɓangaren mai amsa ya ce a duka raba za ku ba ba gama wannan sai an garki uku za mu ne zai amshi guda uku an hana shi kai kuma mu kuma maimakon mu ba ɗaya himin dabara maimakon ba ɗaya mun ga mu gama mu uku ɗaya za amsa mu gama mu gama ko ka ga mu anan gama ta amfani mu ko shi kuma shi kuma raba na ta yi amfani shi shi mai amsa uku zai amsa an aka raba amma aka hada ɗaya zai amsa to kowane aka ce bar ta inda take kai mai amsa ba ruwanka kai mai bada kai tsoron Allah ka bar kowane garki a wurin shi eh kurin shi bambancin zakata aka zahira ko a musulunci dole islamiyya ba a tambayar mutum miliyon gare ka wani ba naka bane bisa tsarin shari'a zo tambayar ka kudin ka miliyon ne a kwantin ka nawa ne a kwantin shari'a ba tambayar ka ba bai cikin tsarin shari'a ana aiki zakka ta zahiri abin da ke a bayyane ba a tambaye mutum abin da ke wani abin shi da imanin shi kan shi da Allah ya hudda ya bada ba a zawa a sanin sa ake magabata ba zubacin ake salaf su tambaye mutum duke shi ta boye nawa ce ba dole kan shi wannan iya cikin abu sai in shi ya hudi kaza ne wannan kuma mai ake shi ka abu ne ja sai shi ba zuwa mai kokoko a ran da ba abin nawa ne mallaka amma kuma zakka ta dabbobi idan mai amsar zakka ka turo shi zo garke ba rushe garken waye iya misali a zo garke garke ne a takuɗe ba ya ware ba nawa gari nawa kunan to zai hudda zakka ko da takar sai arba'in ba in ya zo kun sai lissafin wani daba arba'in ce sai hudda zakka can kukun ware sai a lissafin tawa ka ɗauka to ta jika nawa haka ake sai a diba a cikin dabbobin nawa ka ɗauka an ɗauka ta wani sai a mata kima jika ka zai to kenan jika ka zai wannan zai hau mu sauran haka ake eh in aka ɗauki ta wani haka ne tsarin zaka ta kenan mai amsa zaka iya ake da zahiri haka ta gona zai zo tan kaza aka yi kaza aka yi da sa'i a ware duka abin zaka ta bayyana dai ita ce ake zawa a turo sa'i amma ta boye ta kudi na aljihu balle yanzu akwan an ana bar mutum da imanin shi abin da ya huddo ya bada shi za a amsa kura eh shi sai ce maka nan wala yujma'u bayna mutafarriqin ba hada garkin da yake rabe haka kuma ba a raba wanda yake haɗe don tsoron maganar zaka ka ba zaka da yawa wa ma kana min khalitaini dabba garken da yake misali na mutum biyu ne na haɗin gwiwa ne fa innahuma tataraja'an bainahuma bi sawiya shine muka da muka yi sai adiba ta wa aka ɗauka a haɗe shi ba rabawa sai har ɗauki dabba da aka ɗauka sai ta wace ce sai da sai mu ko mu biyu ne nawa za mu ci kama wani tunda dabba shi aka ɗauka ka gane kenan kuma yace wala yukhraju fi sadaqati harima ko nan ne ko ba a zawwa malamin zakka a ware tsohuwa kaho garki a bashi eh wala za ta awar ko kuwa mai ido daya wala taisul ko bunsurun garki bijiman garki a hudda illa in sha'al musaddiq sai in shi mai badawar mai kayan ya ga dama ya bada amma kai kace ga amka ware mai bujimin shi na garki yace wa firriqati yanzu kenan nan an kare dabbobi ba mu ji saniya ba za mu ji saniya za mu ji gaushi ran zai ka bayar da gaba yanzu nan an ga mana dabba zakata raqumma ta shanu kai ta karan dabbobi dan su suka yawa a wancan zamanin kuma an zama dai wannan su suka yawa ko an zo sai ya ce a cikin azurwawa ya ce fi mi'ate dirhamin rubu'ul ushar a cikin dukkan dirhami 200 za a ba da rubu'ul ushar ushiri a raba gida goma yan jiziyam yan jiziyam shi ne rubu'i shi ushiri to shi ushirin yan jiziyam kin kuma karkin shi kwatakin shi kenan a raba abu gida goma ɗayan na goma shi ma a raba gida hudu shi ake badawa misabin zakka shi ne muke cewa abinda san da gwargwari ka ce kurin a raba gida arba'in in nawa aka samu a raba gida arba'in a bada kashi ɗaya duk abin haka zai baka me yasa ana muke cewa dukkan jika dala biyar haka ne dala ashirin nawa suke jika guda dala ashirin nawa suke jika guda ba goma ba ashirin nawa kenan ya ce to notin labarin nanokin lashin ce kaga rufi ce ko kwata ce kar ce ta ishirin sai ka cike ga adala ishirin amma da dala biyar saboda dala ishirin ita ce rubu'in ita ce ushirin jika guda dala ishirin ita ce ɗaya cikin goma na dala jika guda kuma ta kuma dala biyar ita ce ɗaya cikin hudu na dala ishirin ta ce dukkan jika guda dala arba'in to dole kenan wanda kai duk kenan wajen lissahi muka ce da misalin bayanin mutum yana da hanya daban-daban ko ka gama dukiyar gaba ɗaya ka raba gida arba'in ka ba da ɗaya duk ɗaya ne ko kuwa ka ce ka yi lissahin wannan gwargwar ya yi wahala da gida goma ba irin wahala ce ko ka ware kuɗin ka ware kashi biyu da rabi cikin ɗari misalin aikin misali da mashin misali sai ka huda kashi an kai wuta ɗin miliyan ne sai ka yi muwa da virgil sanki kusa wannan shi ne hisabin zaka wannan kashi biyu da rabi cikin ɗari shi ne da muka ce dala jika guda dala bai jika guda ko a jika ɗari nawa ne jika biyu da rabi dala bai kai ba shi ne kashi biyu da rashin ɗari ba haka ne ba kamar miliyan guda jika ashirin da biyar to wani shi ne da sayan kenan wannan na magana dirhami in ya kai 200 za a bada rubu'ul ushar fa in lam takun in wa a wajenka abinda ka mallaka illa 90 wa 100 sai dirhami 119 fa laysa fiha sadaqa kai ma ba dora maka ba gudda zakka a ciki illa an yasha rabbuha sai in mai kayan ya so ya bada kayan shi to na shi ya bada kayan shi dai ba a dora mashi ba hudda zakka a kansu waman balagat indahu min al-ibil a cikin waman balagat indahu min al-ibil sadaqatul jaz'a wa laysat indahu jaz'a wa indahu hiqqa wanda can ba mun yi magana cewa wanda ya misali wanda zai bada misali wanda ya mallaki 96 ko zuwa gwamnatar ko zai bada jaza'a can bayan karanta wanda ya raƙumi gwamnatar da 76 zuwa gwamnatar gwamnatar da ya kai zuwa 120 zai bada jaza'a aka ce ko to wannan me aka ce zai bada jaza'a kenan to wata ya zama to zaka bada jaza'a jaza'a ta kama kai shekara cikin ta biyar zaka bada a 61 ne zuwa 75 shine jaza'a kenan zaka bada jaza'a shekara hudu cikin ta biyar kun baka a garkin ga babu amma ce wa inda hukka kana da ai shekara hudu a wajenka ana bin ga ai shekara biyar to fa innaha tuqbal minhu shi mai amsa zai amshi wannan ai shekara hudun wa yaj'alu ma'a shatayn nistasarata he kara dabba guda biyu in sun sauƙaƙa ƙanana ke kine ba da ya shekara hudun da ƙananan dabbobi guda biyu in akwai su an babu su a shirin dirhaman ko ba da dirhami ishirin wani kan zaka yana a can da kusan dabbai dirhamin shirin ne cikin samun cikin alsayi ka tafi dinare biyu shi da manzana ya aiki wani ya aiki wani ya so mai layya da dinare ko da ya je ya samu biyu a hanya ya ga mai sai sai ta dinare guda ya kama annabi dinarin shi da dabba riba san fusan san fusan riba musulunci shi bai kai da riba ba don akwai masu gama ce riba da riba a sunan riba a riba riba a ribuhu take a ribuhu a ribuhu bilha kamar riba ko riba ce alif ne riba riba ce haram ko tamma ce amma ita riba musulunci bai kayyade ta ba ya dace abinda kun ake gudu gallaza wa mutane amma riba kuma sai kashi bi cikin uku za kuma su gama magana ta wai la ta kullu riba ta mu da afan walimki wa riba an talim ka sama limki riba waje wa ta mu da afan limki sama limki wannan ba riba ce wannan ita riba tuma riba an ka limki sama limki amma ko cewa ko da kaɗan ne fatar ma fiƙi minar ba kaɗan ce ita riba manzana a rayuwar shi bai tsaye da ba a shi kuma ganin ya ci samfursan kuma ya addu'a allah ya baka kasuwancinka ga wanda ci riba wanda ya kawo je kasuwar ko wanda bai mai addu'a abinda yake akan samu wani a wani lokaci wani abu bai daraja wani lokaci sai hau a nan ba wani ajiyar na kumta kurin allah ne ka kasuwa ta hau ba ni ba na kumta ba zamanin ne zo yanzu misali a nan misali akwai lokacin da an kasar da gidaje misali hila na wani kasuwa wani tsoho ya gama ne da aka hudda hilayen milimita kare da cikin kasuwa dole na araya unguwar sai jika uku milimita kare allah jika uku yau san miliyon da ya baka samun shi san miliyon baka samun shi ya ce ka cire ba riba riba ta yawa haka shi ne ta riba ta yawa haka ne allah ka zamani allah ka zamani ne yanzu abin ya hau haka gari ba kisar manim ya kace wannan Jabir ibn Abdullah ne wanda baban shi lokacin da ya bar mishi maganar wasiya ta ta bashi da yamewa kashi kan suka daraja limki zaman limki aka samu riba Allah ba annabi ya da albaraka aka suka valar suka tsada aka biya duk bashi gaba daya kenan magana a takaice riba bata da iyaka illa kai ne ka a ce dan kai ka samu dama ko ka galiza mutane wannan shi bai kamata ba dan ba sai a wajenka amma abu ne kasuwa ce ta kai lokacin da kun abin ya hau abin haka ke saman kasuwa ba mu ku yanzu misali ake misali ake mutane bisa wa yan kasuwa adalci ya ce misali yanzu kasuwa muna sayan shinkafa jika 20-20 sai aka ce ai an je a japan ko china shinkafa ta hau ta koma jika 22 ko da uku uku sai kaji sun kasuwa ce ai yan kasuwa ba kun ka saboda ai kasuwa har yanzu kuma kin wata mata so ba ba sun kara ba me yasa ba sun kara ba me yasa ba sun kara ba in ta koma 15 kuna tuka musu haka ne zaka zabe a wannan abin kasuwa Allah zan kasuwa akwai samun kokari nawa aka sai kayan fadi akwai mutum kayan kasuwa dan su dan kasuwa kasu kasu asara muna sayan shinkafa shi ta koma 15 biyar yanzu a cana ta koma 15 biyar ta fadi ya ce akwai mutum musu haka zamu so ta sun fadi sai ka tambaye kamar adalci dan mutane musu adalci sai suka bugu bugu yan kasuwa kasuwa zaman kanta ke yanzu misali ni ina iso tan biyu ko tan goma ta kai ta ta kursi kudi ya kara in je bane bane sautan zuwa in sai sai maka in sai maka in take a yanzu sai ta hau in sai maka na sai wata bane sai wa kudi na bai sai yanzu kenan haka tana komai na hawa in dai hau haka zaka hau yanzu ku sabka ta yin sabko na muku misali na na muku misali na na wancan karan aka sai wake jika 40 ɗan kasuwa suka sai jika 40 akwai da ta min nan ya sai da sha biyar biyar suka shi ne aka buɗe wadi akwai mai ta gamishi kaso ta wadi wannan abin ne zawa yake yi zawa yake na baka na misali ce na sai wake daga nan kudin da sai daga nan daga nan wani a wani sassa a gurama soja a gidigidi suka aikar na je mi na biya kudin motar ta na mai a yi ma kudin bai kai kudin girgir ba ta zai haka ta wadu aka ta wadu aka dawo kenan haka kasuwa akwai samu akwai ƙari in samu ya zo a samu tare in faɗi kuma faɗi haka kan wani da ɗan kasuwa na ƙar kuɗi ana sai da kaya yanzu ya hau hawaye ba shawar da shi ba haka ya hau in ya ce ya sai da karya in shan bai saiwa yanzu in ya wa in faɗuwa sai faɗi ba mu cika mishi haka samu ya zo zai zai bata amma kai ne da karan kan ga ka ƙara wannan shi ne amma shi da manzo Allah ya sun ce Rasulullahi kamar ba Rasulullahi kamar kamar firi yace a annabi ta bana bana bana firi annabi ta bana zalimci annabi ce ya ce Allah shi ke matsewa shi ke ɗagawa don haka abin a hannun Allah manzan Allah ta bai shiga haƙƙin mutane abu ne a hannun Allah wataran ya hau wataran sabka kuma nawa kuma ba da bara ko ya haɗuwa sai ka ɗan kaso ya muku haɗuwa wanda ya tuntsire ma gaba ɗaya sai yana sa magana eh yana sa magana kuma tana hau haka so take eh haka take wataran wataran sha wahala dai akwai su kare maha abada da wani irin hawan kada ke sauka ka siya gashi nan ka zo kuma kurin gashi kuma ya faɗi ba da ka iya na haka na takaice maganar kasuwa kai dai ana so ban in zaka iya rangwame kai rangwame har annabi iya maganar Allah ji kan mutumin da yake mai rangwame wajen sai ko saidawa ka galza da galza gangam na ka bangaren bangaren ka amma abu haka yazo a sa kasuwa kuma da ka iya kurin ta wani iya ban labarin wani a suna ta marasat ana sai da fulawa farashin ta safa ta faɗi sai mai ɗan kasuwa balarabe ne sai da manu mutum mu anan to shi mai dabara to shi kuma balarabe ya mai dabara ya ce mai dele bakin ka zafa ka kamun kuɗi ya kewa kewa ya ƙi zuwa ba da kuɗin ashe he ga ɗan kasuwa sun zo daga agadas fulawa ta yanke a nijar ta hau kahin yanzu wajen shi ashe sun jirgin balaraben kuɗi limki ta limka kuɗinta da gudu kashe ya zo ya ce ba ta talabar kira ba su ne baka da arziki da ka sa shi kenan baka wani baka zai lahuci shi kenan to shi shi shi mu dabara shi zuwa kawo kawo din fulawa cewa ba an kare na gaskiya komai iya wakana da haka a takaice magana farashin kaya abu ne a hannun Allah kun kasuwa ba ta da firi ya kai daidai in ka iya rage bangaren ka kun kai rahusa annabi ya adda kan shi amma ba a zargin kari ko dadi abin da yazo shi ake ake da shi to yanzu sai yake magana yanzu mun yi magana dai wanda jaza'a ta kama ya bada jaza'a kinan wanda yake da dabba kamar rakumi 61 zuwa goma tara shi mai jaza'a ya shekara biyar to babu he ya bada ya shekara hudun da kananan dabba guda biyu ko ya bada dirhami 20 yace wa man balagat indahu sadaqatul hiqqa sadaqatul hiqqa wanda shi kuma nan hiqqa ta kama ya bada ya shekara uku cikin ta hudu amma walaysat indahu al hiqqa babu wannan dabba mai shekara uku cikin ta hudu a wajen shi amma wa inda wal jaza iya da ya shekara biyar ko cikin ta biyar to shi ma anan fa inna tuqbalu minhu sai malamin amsa zakka sai amshi wannan dabba ta shi ya shekara biyar shi kuma wajdihi musaddaq al musaddaq da ba wanda yake amsa shi musaddaq kin ake ba ya amsa musaddiq wanda yake ba zakkan mikayan musaddaq wanda yake amsa a nan shi mai amsar malamin sa'i sai ya ba mai ya shekara biyar daga ba ta shekara hudu shi kuma sai ba shi ishirin dirhaman ausha ta yi shi kuma kinan za mu yi juya shi zai mai da mishi in ma dabba biyu ko dirhami ishirin wannan ruwa da makanta ruwa ta imam bukhari sai hadisin bukhari yan wa a jimurce idan mun diba abin da ya gabata duka hadisi guda duka amma cikin hadisi guda ne a cikin shi mun ɗauki hukumcin zakata raƙon ba mun ce misali mataki goma ka ɗauka a cikin raƙon mataki goma na biyar ƙaramar dabba guda cikin ƙanan dabbobi ba a ɗauka a cikin raƙon goma sai a bada ƙaramar dabba biyu shi ba irin na kuɗi ba ne ba ya kalisa da abin da ƙarfi an bada a shi mataki ba a bada ya kai kaza daga biyan ba a bada komi ɗaya za a bada shi ma ƙaramar dabba in ya kai goma ƙaramar dabba biyu in ya kai sha biyar ƙaramar dabba uku in ya kai ishirin ƙaramar dabba hudu in ya kai ishirin da biyar shi ne hawa lissahi a cikin raƙuma ya ba da raƙuma ɗaya shekara ɗaya cikin ta biyu ɗaya cikin ta biyu bintu makadun mista kenan ɗaya mai naƙuda suka ce ɗaya mai ciki ba to wannan a 25 ne tun daga 25 ya kai da bakwai da takwas talatin har talatin da biyar ba abin da ka canza ba ƙada ba ko ƙarama da ba ba ba ƙara an bar shi ba a masa kuma bar shi sai radda raƙumin shi ya kai talatin da shidda to yanzu kuma sai ya bada ya shekara biyu cikin ta uku daga 36 zai canza daga nan 36 bai bada bada ba abin da yake canzawa har sai ya kai kuma 46 tukwan sai ya canza sai ya bada na kace ya shekara uku cikin ta hudu tun daga abin da shida ba abin da canza har ya ka hasanta ba ba zaman karin komi daga 61 kuma take na gaba daga 61 har zuwa 75 zai bada ya shekara biyar kudu cikin ta biyar kuma daga 76 har zuwa gomiya tara zai bada yan shekara biyu cikin ta uku guda biyu da gomiya tara da daya har zuwa 120 zai bada yan shekara hudu guda biyu sai kuma sai gwaji daga 120 kuma sai a gwaje da sayi sai a ware dukkan raƙumi 50 a ba da shekara hudu uku cikin ta hudu dukkan 40 a ba da shekara uku cikin biyu cikin ta uku kin ta rage ga mutum ko kai 50 50 ko kai 40 40 ki haka mataki goma ka ɗauka na raƙumi sai na ƙaran dabbobi a rago ne timkiya ce akuya ce menene babu zakka kansu sai sun kai 40 tun daga 40 ba ƙara har zuwa 120 ɗaya da ka bada 121 har zuwa 200 za a bada daga 201 300 za a bada kenan za a bada guda uku kuma shi kenan dukkan 40 dukkan 100 kai a bada baya a daga dukkan 100 ba daya haka za ta yi ina ga lokaci ya zo ƙarshe Allah kai mai insha Allah kenan wannan shine bayan da muka yi na wannan zakka الله كبر انت ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته